الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na sha shida a cikin karatunmu na sahih muslim yau shi daga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai da ranar 6 ga watan 11 shekara ta 2016 ta miladiya na na'am babu bayanin khisalil munafiq babun bayanin wato ɗabi'u ko tadodi al'adu na almunafiq munafiki wato shine wanda yake bayyana sabanin abin da ya boye daga ramin kurege ya sanya wani wajen abinda sabanin abin sa shine illa yawa shuba baya karban tadlisin shuba in yi ruwaito hadisi daga amash babu illar tadlisi shine ka gani ai inda yana neman inda illar amash ne da sai ya kawo sai ce taba a amash sai ya ce taba'ahu fulanun an abdullahi ibn murra kaga an yi mutaba'a ga amash to amma da yake so ake a kawar da illar tadlisin sai kawai ce taba'ahu shu'batu anil amash da ya nuna maka cewa riwayar shu'ba ta wadatar daga tadlisin al'amash haka haka bukhari ya faɗa tabahu shu'batu anil a'amash kaga sai al-hafiz yace wasala al-muallif hadhihi al-mutaba'a fi kitab نعم يحيى ابن ايوب الغافقي to kaga mutakallam fihi amma sai muslim ya hada shi tare da kutaybah bin sa'id
قال حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني أخبرني أيوب أبو سهيل نعم نافع بن مالك ابن أبي عامر بابا إمام مالك هنا عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ayatul munafiq ayar munafiki aya ita ce ma'ana alama ma'anar aya alama an ce ma'ayar alkur'ani aya saboda kowacenta alama ce akan ijazin alkur'ani yasa aka kira ta aya ay alama na alamar munafiki abubuwa guda uku ne إذا حد- حدث كذب idan ya zance ya yi karya وإذا وعد in ya kulla alkawari na amana akhlafa sai in ya kulla alkawari ya da wato ya ce zai yi abu akhlafa sai ya saba وإذا اؤتمن خان idan ya aka amintar da shi khana sai ya ha'inta shine ma'anar idza ahada gadara ahada din shine ya kulla alkawarin aminci to sai ya warware ya ha'in ya ha'inci na'am
قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق na'am قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر Ma- sa'id ibn abi maryam kenan قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخرقة maula al-huraqa na'am عن أبيه na'am عن أبي هريرة رضي- رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam من علامات المنافق ثلاثة daga cikin alamomin munafiki abubuwa guda uku إذا حدث كذب na'am وإذا وعد أخلف Hmm.
وإذا اؤتمن خان na'am kaga shi saboda haka wannan ma- wannan shahid ne ya kawo hadisin ya zama to shahid Kun ga akwai sabani tsakanin na a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da hadisin Abi Huraira shi ya faɗa ayoyi guda hudu hadisin Abi Huraira kuma guda uku to babu ba a daukan mafhumul adad da'if ne saboda haka babu mafhum ba wai iyakar su kenan ba ƙari ne daga cikin alamomin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abdullahi bin amr na'am
قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير abu abu zukair na'am قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد na'am وقال آية المنافق ثلاثة Mm.
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم to ka gani sai ya kara da wannan a a adl- wannan cewa ko da ya yi azumi yana yi sallah yana riyawa cewa shi musulmi ne wato inda yana da wa'annan ɗabi'un wannan ba zai hana shi da munafinci ba to wannan wana nuna kan cewar a mun- shi yasa ake cewa munafincin aiki Eh, munafincin aiki saboda haka mutum zai iya zaman kan cewa a cikinsa akwai imani akwai munafinci a lokaci akwai imani akwai kafirci a lokaci da Allah ya kiyashe mu
قال وحدثني أبو نصر تمار وأبو الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة na'am داوود ابن أبي هند Hamad ibn Salama ibn Dinar a- al- a- al-Basri imam ahli al-Basra
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم eh to ya kawo mutaba'ar Hamad ibn Salama na karin wannan lafdar wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim saboda ita ziyada a cikin hadisi kamar manzilar manzilar ta kamar manzilar hadisi ce mustaqil in ya in aka kawo ziyada to kun ga wannan isnadin na farko bai kai darajar sharadin Imam Muslim ba saboda shi al-Ala ibn Abdurrahman maula al-Huraqa hasanul hadith ba rawi sahih bane shi yasa Bukhari bai fitar da hadisin sa ba to shi yasa ya buƙaci ya kawo mutaba'ar sa a, ya kawo a, mutaba'ar hadisin sa da hadisin Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Huraira wanda shi kuma a cikin isnadin Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ba rawin sahih bane saboda an yi magana a kansa ta fuskar haddasa shi yasa ma imamul bukhari bai ruwaito hadisin sa ba to shi yasa sai ya kawo amma sai ya kawo hadisan guda biyu domin ya kafa yayi mutaba'a an fahimta dan ya zamanto ya kai ya zuwa ga sharadin as-sahih shi yasa kamar yadda al-hafiz ibn hajar yake cewa ya duba da yawa daga cikin hadisan sa wadansu akwai hadisai na sahihai wanda ako- sai ga hadisi ne asalin sa hasan li dhatihi ne bai cika sharaɗin sahih ba sai saboda an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi wanda da su ne yake samun ƙarfi har ya zamanto hadisi a sahih li ghairihi na'am
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر babun bayanin halin imanin wanda ya ce maɗan uwansa musulmi ya kafir ya kai kafiri ya kai wannan kafiri yaya imaninsa to shi kuma yake
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما إذا كف نعم إذا كفر الرجل أخاه نعم إذا إذا كفر كويا yake a cikin akwai sabani ne a cikin nusakh din eh eh akfara bai kawo bambancin nusakh din ba bai yi ishara gare shi ba ne mun mana hadisin a cikin nan bukari cikin ɗaya daga cikin su cikin abu awana watakila masu tafiq sun yi ishara na'am idan kafara rajulu akahu idan mutum ya kafirta dan uwansa faqad ba a biha ahaduhuma to ɗaya daga cikin su ya koma da ita wannan kalmar ta kafircin wato ma'ana in dai ba haka yake ba ba kafirin bane to shi wanda ya kafirta zai koma ya zuwa ga kafircin wannan hadisi yana daga cikin mushkilat saboda na farko dai ba a kafirta mutum da zunubi wanda ku yace ma dan uwansa kafiri shi kansa ai zunubi ne ba kafirtar yayi ba a ba ba ba ba wato a a laifi ne ya aikata ba kufur bane saboda haka za a ce shi kuma ya kafirta to shi yasa aka dauki hadisin daga cikin mushkilat sato a cikin tawili mafiya yawan akwai fuskoki da dama da aka kawo ma'ana na farko a cewar wato laifin wato a zunubin kafirtawan to shi a kansa zai dawo a waɗansu kuma suka ce amma dai wanda yake mafiya yawa abinda suke cewa wannan wa'id ne babin wa'id ne wato narko ne ma'ana ana ji masa tsoron shi ma zai zama kafiri saboda kamar yadda ake cewa al-ma'asi baridul kufr sako shine ke kaiwa zuwa ga kafirci saboda haka ana idan be idan wanda yake ce ma dan uwansa haka wato ya ulul amr al'amarin zai kai shi zuwa ga shi ya kafirta domin abinda zai faru shine idan mutum ya kafirta dan uwansa ya ce masa kafiri to zai halatta jininsa in ya halatta jininsa zai kashe shi in ya kashe shi kuma wannan shine ainihin kafircin da ake ce ma kufurin duna kufur kafircin a wato butulce ma Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma ku zama kafire bayana sashen ku na saran wuyan sashi wannan shine kafircin kafircin butulci ake ne saboda haka faqad ba'a biha ahaduhuma ya koma da shi ya zamanto shi ma'ana wato al'amarinsa ga wannan zai tike ya kai shi zuwa ga kafircin butulce ma Allah na cewa ya kashe dan uwansa musulmi domin yawanci dama haka dan daga zarar an in kuka kula da duk waɗanda suke kafirta mutane ba sa tsayawa akan sun kafirta din sai abubuwa abubuwan da za su yi tarattubi a kansu ko ba haka ba sau daga an yi sai a halatta jini wata an halatta jini sai a ce ko sallah suke kukar shi eh dama haka khawarij suka yi haka muka gani yan boko haram saboda kaga mutane suna sallah sun daga kai suna Allahu akbar ba suna ganin su kafirai suke suke suke bindige su a cikin masallaci sai ko kana sallah sallar ka ba za ta hana ka a kashe ka saboda suna ganin ka kafirta to ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya duk wanda zai yi wannan to ainihin shine ya zamanto ya koma da kafircin wato na butulce ma Allah na'am
قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أيما امرؤ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه أيما امرئ قال لأخيه دكا wani mutum da yace ma dan uwansa ya kafir ya kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗayan su ya dawo da kalmar ta faɗo kansa wato in kana kama qal in ya kasance kamar yadda ya faɗa ne wato kafirin ne to shikenan ma'ana wato inda hujja in akwai tabbaci akan kafirin to shikenan ya tsira wa illa in ku ba haka bane raja'at alaihi to kalmar cewa kafiri din ne za ta dawo a kansa
babu bayan hali imani ma rabbi wa an abi wa huwa ya'lam waɗansu suna cewa ma'anar faɗad raja'a alaihi wato kafircin ya dawo a kansa wato kafirtawar da ya yi ma wancan bata tabbata ba shine ya kafirta kansa shi ne ma'anar wannan ya kafurta kansa na'am makafara a samu da alama babu a wannan sabanin a cikin da wa'annan nusak din amma duk nusak din man kafara a kawo نعم
babu bayani hali imani man rajula to kun ga wannan riwayar abdullahi ibn dinar ya kara akan riwayar nafi da cewa wa in ka in kana kama kala wa illa raja'at alayhi na'am
babu bayani hali imani man rajula an abihi wa huwa ala babin bayanin halin wanda a wato ya nemi wani ubansa ya zamanto ya ya nemi dangantuwa ya zuwa ga wani ubansa alhali yana sani wato ya ce shi dan wane ne alhali ba ɗansa ba ne yana sani ya ƙi dangantuwa ya zuwa ga mahaifinsa ya danganta kansa ga wani to me halinsa
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث na'am Ab- abdussamad ibn abdulwarid ibn sa'id ibn zakwan al'ambari
قال حدثنا ابي shine Abdul- abdulwarid ibn sa'id al'ambari maulahun
قال حدثنا حسين المقلد حسين المعلم حسين ابن ذكوان المعلم البصري
عن ابن بريده عن ابن عن ابن بريدة شيني عبد الله بن بريدة
عن يحيى بن يعمر
نعم دق يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثه أبو الأسود الديلي ظالم ابن أمر haka sunansa yake zalim zalim Eh, zalim min al-zulm
عن ابي ذر رضي الله عنه daga Abu Dhar Allah ya yarda da shi Jundub ibn Junada radiyallahu anhu انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wannan isnadin akwai talatatu tabi'iyun rawi ba'dhum an ba'd wa hum ah, ah, Abdullah ibn Buraida da Yahya ibn Ya'mar da Abu al-Aswad dukkanin su tabi'ai ne wannan lataif ce latifa ce min- min lataif al-isnad na'am
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ليس من رجل يدعى لغير ابيه babu wani mutum da yake yin da'awa wato idan da'awar danganta kansa ya zuwa ga wani ubansa وهو يعلم alhali yana sane الا كفر face ya kafirta kufur anan yana nufin butulci kufur duna kufur wannan shine babban butulci mutum ya danganta kansa ga wani mahaifinsa na'am ومن ادعى ما ليس له wanda ya yi da'awar abin da yake ba nasa bane ba haƙƙinsa bane فليس منه to baya daga gare mu
وليتبوى مقعده من النار ya nemi mado- ma- matsuguninsa a cikin wuta wato shine wajen yin da'awa ya san ba haƙƙi ba nasa bane ya je ya kai ƙara ce nasa ne ومن دعا رجلا بالكفر wanda ya kira mutum da kafirci او قال عدو الله ko kuma ya ce masa aduwallah aw qala aduwallah ay ya aduwallah ya kai makiyin Allah وليس كذلك face a- ba haka alhali ko ba haka yake ba الا راح عنه illa hara alaihi face ya fada a kansa abubuwa guda uku aka faɗa wanda duk suna daga cikin kaba'irul dhunub Mm. Ah, to wajen yi ad- da'a mani da'a ila li ghairi abihi wannan matsalar ana ta maganar akan mata da suke sa sunan mazajensu kamar yadda yake na al'ada yanzu wannan za a ce da'awa ne li ghairi al'ab Eh? Eh? to waɗansu sun tsananta sun ce wai da'awa ne li ghairi al'ab amma ai su saboda su larabawa ba sa sa sunaye tare za a ce fulan ibnu fulan Mm. fulan ibnu fulan shi ne Allah ta'ala ce ud'uhum li'aba'i ku kira su da sunayen ƴaƴan iyayensu wato wani dan wani to haka larabawa suke amma wanda suke ba haka suke ba dan an danganta mace zuwa ga mijinta cewa matarsa ce ba a danganta ta zuwa ga cewa shine ubanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran zainab ta zo aka ce zainab tana isti'zan yace ayyu zayani wacce ce daga cikin zai- zainabobin sai aka ce imra'atu bin mas'ud matar ibn mas'ud ta an danganta ta zuwa gare shi Hmm? ba a faɗi ba a kira ta da sunan miji ubanta ba ba a kira ta da sunan ubanta ba Hmm. to ni gaskiya ni dai bana ganin a tsananta wajen wannan yanzu yanda za ka ga suna yi mata a ce in ta yi aure dan mace ta sa sunan mijinta a ɗauko wa'annan hadisan a ɗora a kanta gaskiya a ɗauko wannan hadisan a ɗora a kanta tun da bata ce yarsa ba ce Mm, bata ce yas- kawai ta haɗa sunayen ce kowa ya san matarsa ce kowa ya san matarsa ce ba wanda ba wanda zai ce yarsa ce eh bata yi iddia ba eh bata yi iddia ba Mm. na alaikum salam to yanzu in taqlidi ne in taqlidi ne in dai wannan haka ne to kowa in zai sa sunansa sai ya sa ibnu eh kada ka kada ka ce kada ka ce Muhammad Muhammad Hadi ko Muhammad Zaid sai dai ka ce Muhammad ibn Zaid amma waye ce wannan dole sai an faɗa sai an yi haka eh an akwai a cikin kutubul adab adabu shar'iyya sun ce dole haka za a yi in saboda haka duk wanda suke ba haka suke faɗa ba sun yi laifi su sauya to shikenan sai a fitar da wannan babu wani abu na dalili a cikin shari'a da ya ce dole sai an kira mutane yadda laraba suke kiran kansu wani al'ada ce wani mutane da irin al'adarsu ko ba a samu malamai sun lizimta ma ajab kan cewa su in haka ne kowa in ya faɗi sunansa sai ya faɗi kabilarsa kowa in ya faɗi sunansa ya ce wani dan wani alfulani ko albarnawi a cikin barnadin ma a faɗi sunan gida in kamar yadda larabawa suke yi tunda su bayan kabila suna da bakon suna da fahim ko ba ka ba to na'am ban gane ba eh wannan ai shine inda ba ce ƴaƴansa bane na sauta zuwa ga ƴaƴa shikenan mutum zai iya cewa zai rinka amsa sunan wanda yake shine wato waliyinsa mai kula da shi shi mutlak idan mutum ya nasabta kansa ya danganta kansa ga wani mahaifinsa ko da wani dalili ya yi wannan ya yi wannan butulcin in ya ce wani dan wani bayan kuma shi ba dan wannan ba ne shi yasa Allah ya ce kada a yi ya ce wallahu ya ƙunul haƙ ba huwa ya hadis sabi yana faɗan gaskiya wani dan wani da ubansa za a kira shi eh shi din ne shi ne shi ne ce shi dan gidan ne ce shi dan gidan ne bayan shi ba dan gidan ba ne na'am
قال حدثني هارون بن سعيد بن ايلي نعم قال حدثني ابن وهب
عبد الله بن وهب
قال اخبرني عمرو نعم ده اخبرني امر امر بن الحارث كنا عن جعفر بن ربيعه نعم عن عراك بن مالك ده عراك بن مالك انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول cewa ya ji abu huraira Allah ya dada shi yana cewa ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا ترغبوا عن ابائكم kada ku nemi waɗansu kada ku nemi dangantuwa ya zuwa ga wani iyayenku ومن رغب عن ابيه فهو duk wanda ya yi nemi dangantuwa ya zuwa ga wani uba- mahaifinsa فهو كفر fahuwa kufrun to wannan butulci ne Mm. a ga duk waɗannan riwayoyin haka ya zo aka yi itlaƙin su ko Mm, fahuwa kufrun bi ma'ana a shi wannan a a wannan kaga abinda yasa ake masa tawilin da kan da alkufur din bi kufrin duna kufur saboda ijma ijma ya zo akan cewa ba a kafurta mutum da zunubi shine abinda ya sarrafar da shi ya zuwa ga yin wannan tawil din na'am
حدثني idan kuma aka ɗauke shi a zahirinsa in aka ɗauke shi a zahirinsa to za a ɗauke shi ne akan almustahil wanda ya halatta
قال حدثني عمرو بن ماكري a haddathana amr ibn muhammad shine an- ibn muhammad kenan an-naqid
قال حدثنا هشام بن بشير husaym ibn bashir Huda- husaym ibn bashir yana cikin daraja ta uku daga cikin masu tadlis a wajen al-hafiz ibn hajar a cikin tabaqatul mudallisin fi darajatu thalitha
قال اخبرنا خالد to amma kaga ya sarraha bis sama Khalid Khalid shine ibnu Mahran al-Hazza al-Hazza baduku ne Eh,
عن ابي عثمان daga Abu Usman an-Nahdi Abdurrahman ibn Mul yana daga cikin al-Mukhadramin wanda suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi da sun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su riske shi ba
قال لما لما ادعي زياد لقيت لقيت ابا بكر da aka yi ma ziyadun da'awa kun san an yi masa ya danganta kansa a a ya zuwa ga a Abu Sufyan
فقلت له sai na ce sai na hadu da abubakar sai na ce masa ما هذا الذي صنعتم menene wannan abin da kuka aikata إني سمعت سعد بن أبي وقاص na ji sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana cewa يقول سمع أذناي yace kunnuwa na guda biyu sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana faɗi ويقول yana cewa من ادعى أبا في الإسلام duk wanda yayi da'awar wani uba a cikin musulunci غير أبيه al- ba ba wani ab- wani ubansa wani mahaifinsa
يا- يعلم أنه غير أبيه kuma yana sane cewar wani cewa ba mahaifin cewa waham- wani mahaifinsa ne فالجنة عليه حرام to aljanna haramtacciya ce a gare shi
فقال أبو بكر sai abubakar ya ce وأنا سمعته من رسول ni ma na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm. domin a ziyad bin nan ana an san shi da ziyad ibn abi sufyan kuma ana ce masa ziyad ibn abi kuma akan ce masa ziyad ibn ummihi hari ku shi dan uwan abubakar ne li ummihi Ah, an sa- ana ce masa ziyad ibn ubaid al-thaqafi sannan muawiyah bin abi sufyan sai da awarsa ya riskar da shi da ubansa abu sufyan ya zamanto daga cikin mutanensa bayan da ya kasance daga cikin mutanen sayyidina ali dan haka abu usman yake ce ma abubakar me yawa- ya akai kuka yi wannan abu Ah, kuma abubakar ya kasance wanda ya yi inkarin wannan ya yi inkari akan ah, ya yi inkari akan ziyad wanda bi sababihi hajarahu har ya kaurace ma ziyad saboda wannan abin da ya yi wahala fa Allah ya kallimahu abadan ya rantse ba zai sake masa magana ba har abada Eh, to la'alla shi Abu Usman inkarin Abubakar bai riske shi bane shi yasa yazo yake masa inkari yayin da ya gaya masa wannan magana ko kuma da ya gaya masa wato meye wannan yana nufin wannan abin da dan uwanka yayi ya akai ka kyale shi to wannan cewar faljannatu alaihi haram aljanna haramtacciya ce a gare shi eh na'am zai sa eh haka za- zahirinta zai nuna to ita ma wannan faljannatu alaihi haram ana nufin almustahil wanda ya halatta yin haka wani tawilin da suka kawo kenan saboda jam'i ne bainal adilla wa hada ba'id dauke shi almustahil to amma faljannatu alaihi haram ma'ana wato tare da waɗanda suke za su shige ta daga farko wanda za su shige ta ba tare da an musu azaba ba ba tare da an musu hisabi ba ita ce aka haramta masa amma ba wai har abada an haramta ta a gare shi ba wato tare da alfa'izin wannan shine ma'anar wanda yake tafi karewa ai an wato a ai- ai- inda dukhulil fa'izina wa ahli salama sunnahu thumma innahu qad yujaza fayamna'uha inda dukhulihim thumma yadkhuluha ba'da dhalik shi ne ko kuma an ha wani ita shi ne sakamakon san aka yi masa kama kun san wa'id ba lazimi ne a yi tamfibinsa ba za a ce wannan ga abin da zai yi to in aka yi amma za a iya yafe masa ana Allah zai iya yafe masa na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا
na'am بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم abu mu'awiya shine muhammad ibn khazim abdarir
عن عاصم asim ibn sulaiman al-ahwal عن أبي عثمان daga abu usman an-nahdi عن سعد وأبي بكر daga sa'ad da abi bakra رضي الله عنهما يقول kilahuma dususu biyan
سمعت سبعة ya ƙul سبعة أذناي sami'atu kunnuwa na sun ji وأعظم kuma kun- kunne zuciyata ta rike محمد صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun ji shi ya ƙul yana cewa من ادعى إلى غير أبيه wanda dai ya danganta yayi da'awar danganta kansa ya zuwa ga mahaifinsa وهو يعلم أنه غير أبيه alhali yana sanin cewa ba ubansa bane
فالجنة عليه حرام to aljanna haramtacciya ce a gare shi to shi ma dai wannan shi- ah, shine hadisin kun ga asali a wancan ya kawo hadisin abu ah, sa'ad ibn abi waqqas shi abu usman ya faɗa ma hadisin sai abubakara ya tabbatar cewa shi ma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya ruwaito hadisin tare da kissar daga baya shi kuma Sulaiman al-Asim al-Ahwal ya ruwaito shi daga Abu Usman tunda Abu Usman yanzu kaga ya ji abubakar shi ma ya ji sai ya hada su su su biyun ya yi riwayar hadisin eh na'am
باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في سوره وإكرامه في الكفر.
babun bayanin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zagin musulmi fusuqun kafirci ne wa qitaluhu kufrun ya kasa kuma kashe shi kuma kafirci ne bi ma'ana butulci ma'anar fasikanci shine alkhuru ma'anar sab shine wato mutum a kira shi da abin da yake a yake taba mutuncinsa Mm, abin da yake baya so yake taba mutuncinsa Mm, ko da a ambaci wani abu wanda yake yana tare da shi ne Mm, kamar a ce masa a, a- kamar ya fiye tsawo a ce masa a, a, a malam dogo a an gajere ne a ce masa malam dogo Mm, abin nan a a siffanta shi da wata siffa wadda take tana tare da shi Mm, ko kuma baki ne a ce a- a a ce masa baki kirin da shi Mm, ko a aibata shi da abin da yake a aibata iyayensa ko a aibata kabilarsa ko a aibata garinsa duk wani abin da yake da ita mutuncinsa sibab sab ne Mm, ko kuma a kirawo a- a- a aibata mahaifansa Mm, ko kuma a ambaci al'aurarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa khuzuhu bi hani abihi wala taknu kama shi da al'auran ubansa kada ku yi kalkunya Mm. wanda ah, ya zamanto ya ya- ya zo ya kawo rigima na ayi huruji akan da'a ga- ga shugaba Mm. to a ambaci al'aurarsa wannan ya daga cikin sam wato a zage shi to in babu haƙƙi in ka zagi musulmi fasikanci ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram to fusuq kuwa shine al-khuruj min at-ta'a kamar yadda kuka sani ta'a na'am
قال حدثنا محمد بن بكار بن الرياح وعون بن صلاح قال حدثنا محمد بن طلحه حاء وحدثنا محمد بن بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان sufyan wanne ne wannan al-thawri eh, saboda ibnu mahdi kufi ne na'am
حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم kulluhum dawa dawa kenan kulluhum ad-damir ya'udu ila madha ila man Muhammad ibn Talha da Sufyan da Shu'ba ahsantum na'am
عن زبير Zubayd al-Yahmi عن أبي وائل
na'am daga Abu Wa'il عن عبد الله Shaqiq ibn Salama
عن عبد daga cikin ashabu Abdullahi ibn Umar kenan Abdullahi ibn Mas'ud kai yawa shi- ah, wannan Zubayd ibn al-Harith al-Yahmi Eh. na'am عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه daga abdullahi bin mas'ud Allah ya yarda da shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce باب المسلم فسوق sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne وقتاله كفر Ka- ah, ya- ya kasa kuma kafirci ne قال زبير
Ah, zu- ah, qala zubayd zubayd yace فقلت لأبي وائل sai yace ma abu wa'il أنت سمعته من عبد الله yace kaji wannan daga abdullahi يرويه عن رسول الله yana riwayar haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال نعم yace eh naji وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل a cikin hadisin a wai a hadisin shu'ba babu maganar zubaid ga abul wa'il
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء
na'am abubakar ibn wa ibn al-musanna an muhammad ibn jafar an shu'ba an mansur mansur ibn al-mu'tamir
وحذر سنة Mhm.
وحدثنا ابن نمير wani ibn numair ne anan idan ibn numair ya zo a farkon sanad din muslim wane ne muhammad muhammad ibn abdullah ibn numair Eh, in ya zo a ma- an ya so a matsayi na biyu to uban ne abdullah ibn numair Mm.
قال حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا شعبة نعم عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم bimithlihi kaga nan ga shu'ba ai ga amash ko ga an anasa hmm to me za ku ce akan wannan ga amash ya ce an abi wa'il mutaba'a ne saboda ga waccan hadisin farko eh, wane ne a hadisin farko zubaid zubaid al-yami eh shine aya tabakar amash din kuma sannan ma illar babu illar tadlisin da shu'ba ne eh na'am to wannan ah, shi ma a bisa usul sunna ah, tawili hudu suke yi akan wannan kafircin na farko dai su ce fil mustahil wanda ya halatta haka wanda ya halatta ya kashe musulmi to wannan ya kafirta na biyu kuma tawili na biyu da suke cewa ma'anar kafirci din kufrul ihsani wan ni'ma shine kamar yadda ibnu abbas yake faɗa kufrun duna kufr wa zulmun duna zulm kafircin da bai kai kafircin fitarwa daga milla ba a wato ma'ana to shine wannan kafircin na butulci da ni'ima da kuma yan uwantaka ta musulunci ba wai kafircin musun imani ba tawili na uku cewa wannan zai kai shi zuwa ga ya kafirta inda za ka inda mutum zai dauki musulmi zai yi yakin musulmi ta wannan zai kai shi ya bar addinin ya kafircin musun imani tawili na hudu kuma wato ya aikata wato yi- kamar aikin kafire ne don wa yake kashe musulmi in ba kafire ba saboda haka kashe kashe musulmi kafirci ne ma'ana aikin kafire ne to shine tawilin da suke a ciki dai wanda yake aula bi tawil shine na uku din cewa kufrun duna kufrun kufrun ni'ima kafircin wato butulci na'am
ƙarƙashin wannan hadisan na'am akwai wanda mabiya sahabbai mm suka yi jefa wata shubha a ƙarƙashin irin wannan hadisan cewa ai gashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaki junan su da haka sun zama kafirai eh to ai shine ai to ka gani in aka dauki tunda mu mu mun ce ba kafirci ne mai fitarwa daga milla ba ka fahimta ba kafirci ne mai fitarwa daga milla ba kafirci ne wanda yake a na butulci kuma dalilin wannan fadin Allah ta'ala yace wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma kaga yace minal mu'minina dukkanin su mu'minai ne dan sun yaki da za ba su zaman to ba mu'minai ba yace in sun yaki tsakanin su ku yi sulhu tsakanin su kaga inda wannan yakin ya sa sun zama to kafirai ba zai ce minal mu'minina ba Mm. to tunda ya kira su mu'minai suna nan akan imanin su kuma haka ne in suka yi amfani da wannan to ai zai koma kansu shi ma sayyidina ali kenan ya zama haka ina yawan kafa hujja da wannan suna jefa shubha a cikin eh shine to ai sai ka ce musu to shikenan na farko shikenan har sayyidina ali ma kenan
duk da shi ma an yaki shi shi ma ya yaka shi ma ya yaka Mm, sai a ce to ai shi ma shi ya ma yaki wanda ma ba su yake shi ba tunda su talha da su zubair ai ba su yake shi ba sun ki shiga cikin da'a ne suka ce suna neman jinin usman Mm. saboda haka ba abin da yake nufi ba kenan na'am in sun kawo wannan shine abin da za a ga musu kalli zumta musu wato wannan ya sanya amma wani lokaci wannan babin yana da hadari you know wani lokaci in ka isa matuƙa wajen raddi ga shubuhohin shi'a sai kuma ka zo ka zamanto nasibi kwanaki suna ta yawo da wani clip na malam ibrahim jalo yana kawo irin yanda 'yan nasiba suke nasu wato attack ɗin ga shi'a shi kuma yana kawowa ne ta cewar idan ana so wato a a yi ma shi'a irin abin da suke ma ahlus sunna to in ka ɗauko abin da nasu ba suke musu ka gaya musu me za su ce ba wai shi yana faɗan kan cewa haka yake ba to amma wannan magana ce wanda take ba za ka yi da waɗanda suke ga magarin mutane ba magana ce ta ilimi irin ib- abubuwan da ibn taymiya yake na waɗansu suka rinka zargin su da cewa nasibi ne mikin ahlul bait ne shi kuma yana maka hikayar abin da makiya sayyidina ali suke faɗa eh dan ya zama to kan cewa kamar kai ilzamin su yan shi'a da suke yi masahabbai wanne ne yafi muni abinda yan shi'a suke faɗa akan abubakar da umar ko ko akan abin da nasu ba suke faɗa akan sayyidina ali dan idan nas idan yan shi'a sun faɗi abu na batanci akan sayyidina abubakar da umar idan aka ɗauko abin da yan nasu ba suke faɗa akan sayyidina ali ba za ka so ka ɗauke shi a komai ba wanda yake kowanne daga cikin wannan bata ne kowanne daga cikin wannan bata ne mutanen nan Allah maɗaukakin sarki ya yadda da su to babu wanda kuma ya samu rabauta akan tsira daga wannan in ba ahlus sunna ba su ne suke ce ma dukkanin su radiyallahu anhu amma in shi'a sun tsarkake sayyidina ali ba sa taba shi ba sa san a taba shi amma kuma sun gama tsine ma sauran sahabbai musamman abubakar da umar yan nasi ba kuma yan banu umayya su kuma sun gama shi su da zaginsu ga sayidina ali sun tsarkake sayidina usman abubakar da umar don dai albarka sayidina usman ne ma suka samu eh to babu wanda suka tsaya akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ahlus sunna shi yasa ake cewa ahlus sunna tsaka-tsaki ne a cikin al'umma ba su ki ahlul baiti ba kamar yadda nasu ba suka yi ba su ki sahabbai ba kamar yadda yan shi'a suka yi sai suka so sahabbai suka so ahlul bait suka zama to tsaka-tsaki kuma suna ganin abin duk mai yiwuwa ne su yan shi'a suna ganin ba zai yiwu ba ka so sahabbai kuma ka so ahlul bait su kuma yan nasu ba suna ganin ba zai yiwu ba ka so sahabbai sannan kuma ka so ahlul bait dole kai bara'a daga ahlul bait inda za ka so sahabbai to kowanne daga cikin wannan bata ne kamar yadda musulmi suke tsaka-tsaki tsakanin al'ummomi tsakanin yahudu da nasara ko musulmi su suke tsaka-tsaki na'am
babu bayani ba ana kaurin nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara babun ba'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku koma ku zamanto kafirai a bayana sashen ku yana sashen wuyayen yana saran wuyayen sashi
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي wane ne babansa ubaidullah ibn mu'ad wane ne ubansa mu'ad eh mu'ad ne ba da da ba Eh, mu'ad ibn mu'ad al-ambari al-basri
حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك mudrika Mu- ah, mudrikin eh
سمع أبو زرعة يحدث عن جده جرير
na'am sami'a aba zur'a shine amr ibn abdullah
يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي- قال لي النبي صلى الله عليه وسلم yuhaddithu an jaddihi yana yin hadi yana yin riwaya daga kakansa jarir shine ibnu abdullahi al-bajali qala yace
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga- ya- ya ce mun a lokacin hajjatul wada استنصت الناس ka ce wa mutane su yi kawai su yi shiru ثم قال sannan ya ce لا ترجعوا بعد كفار kada ku koma kafirai a bayana يضرب بعضكم ركاب بعض sashen ku yana sa- saran wuyayen sashi to a cikin latar ji'u ba a ji kufaran shi ma wannan nafsu shai akai ma'anar kufar din ai kufrun duna kufur waɗansu kuma suka ɗauke shi ala zahirihi suka ce amma wannan fi haƙƙin mustahil wanda ya halatta kafi wanda ya halatta wannan a waɗansu kuma suka ce ai yaq- a, la tarji'u ba'di kuffaran ma'anarsa ai a, za ku kusanta ku kafirta kuma za ku yi abin da zai kai ku ya zuwa ga kafirci ta babin wato alma'asi baridul kufur ma'ana ta hudu kuma da suka faɗa wato kada ku yi aiki irin aikin kafirai na biyar kuma suka ce a ma'anarsa hakikanin kafirci ne ma'ana kada ku kafirta ku dawwama ku dawwama musulmi hafaji kuma yace ma'anarsa annal murad bil kuffar al mutakaffiruna bis silah wanda suke kafirta wato masu sanya wato masu rufe jikinsu da makamai kaji malaman lura domin asalin ma'anar kufur ai a taghtiya ne ko rufewa to al-kuffar ma'anarsa ai al-mutakaffiruna bisila kada ku koma masu lullube jikinsu da makami wato kada ku ɗauki makami a kan kawai ya fassara ce ya zuri ba a kuma ƙaba ba kuma wato asal a cikin wato ibarar shari'a a ɗauke ta akan ma'anarta ta shari'a ne ba za a kai zuwa ga majas ba sai idan akwai karina to kuma in ka ce ma'anar kufur ɗin a nan wajen in ka ce kufurun duna kufur shi wannan ba majas ba ne ba majaz ba ne shi ma'ana ce shar'iyya saboda alkufur wato mushtarak ne a cikin shari'a yana nufin kufurul juhud yana kuma nufin kufuru na inkarin ni'ima juhudun ni'ima na'am
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نعم دغا النبي صلى الله عليه وسلم da kwatankwacin a wannan hadisin wato daga abdullahi bin umar saboda haka hadisin jarir bai kadaita da shi ba
حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خالد الباهلي abu bakar ibn khallad daga abu bakar ibn khallad al-bahili نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن يزيد أنه سمع أباه يحدث sorry wajen abu zur'a ma nace muku sunansa eh a a kuskure ne abu zar'a ma'rufun bi kunyatihi babansa ne amr abu zur'a ibn amr ibn jarir abu zur'a ibn amr ibn Jali- jarir an san shi da alkunyarsa na'am ba ibn abdullahi a a jarir ibn abdullahi al-bajali ne shine sahabi jarir ibn abdullah abu abu zur'a shi abu zur'a ibn amr ibn jarir ibn abdullahi al-bajali a abu zur'atar razi ina wannan fatabi'i ne ab- ab- abu zur'a abu zur'atar razi kuwa shi wannan ai daga cikin tabakar almajiran bukari ne ma da sa'annin bukari na'am
قال حدثني أبو بك- أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن يزيد أنه سمع أباه يحدث ibn zaid dai ko ابن زيد Mm.
أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه wannan shine kadai waqid da ake da shi a- a- ai, babu waqid ne ba wafid ba babu wafid a cikin sahihain نعم
sai waqid da haka duk in ka gani ba za ka yi- ba za ka yi kuskure wajen dabtan sa ba dan babu wafid a cikin sahihain na'am
أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله cewa ya ji mahaifinsa yana yin hadisi daga Abdullahi ibn Umar عن النبي صلى الله daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce عليه وسلم في حجة a الوداع cikin hajjin bankwana
ويحفظ wai hakun wato kai canku miskinai ne ku wato a kalma ce ta tausayi نعم أو قال ويلكم ko kuma kai canku wannan kalma ce ta wato gargadi da tsoratarwa نعم لا ترجعوا بعد waiha tarahum Ah, ah, ah, waiha tarahum ne wail kuma kalimatun liman waka fi halaka نعم Mm. wanda ya shiga cikin halaka shine ake ce masa wailaka wanda ku ake ji masa ake jin tausayin sai a ce ya wai- waihak Mm. kai canka kai canka ga ai ga ga wa- wail ne wannan kai canka Mm. a ce "Mm, mm, mm, kai canka hadda a kara da "Mm, mm, mm." Eh, ya shiga garari
ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا an ruwaito daga umar wai cewa wai ha kalimatu rahma kalmar rahama ce haka nawawi ya kawo Mhm. na'am ya ce auƙala wailakum mhm, la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma kafirai a bayana يضرب بعضكم رقاب بعض sashin ku na saran wuyan sashi
قال حدثني حرملة harmalatu ibn yahya at-tujibi al-misri قال أخبرنا عبد الله بن وهب daga abdullahi ibn wahab al-misri قال حدثني عمر ابن محمد daga umar ibn muhammad أن أباه عبد daga babansa
أن أباه حدثه cewa babansa ya gaya masa hadisi عن ابن عمر daga abdullahi ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam حديث شعبة عن واكب daga kwatankwacin hadisin shu'uba daga waqid umar ibn muhammad dinnan ya kamata ku binciko mana shi waye umar ibn muhammad daga dake riwaya daga ibn daga ba- wanda babansa yake riwaya daga ibn umar na'am
باب إطلاق اسم الكفر على الدعن في النسب والنياحة عن الميت babin wato sakin kalmar kafirci akan suka a cikin nasaba wato suka a cikin nasabar mutum wani yaha da kuma a cikin kukan kukan mutuwa kukan gi- gi- me ake cewa kera kukan kera anniyaha kun ga wannan duk imam muslim ne yake mana yana nuna kan cewa kada ku zamanto khawarij khawarij sune suka yi ta ganin irin wannan sai suka dauki duk wanda yake sabo kafiri ne amma gashi ana ta itlaƙin kafirci akan abin da yake ba kafirci bane ba barin addini bane laifi ne saboda haka wanda ya ce yin laifi kafirci ne ya saba ma waɗannan hadisai shi yasa duk imam muslim yake ta kawo su Hmm? na'am
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Mhm, abubakar ibn abi shayba muhammad ibn abdullah قال حدثنا أبو معاوية abdarir muhammad ibn khazim abdarir حاء ya hawwala isnadi قال وحدثنا ابن الليث muhammad kenan ibn abdullah واللفظ له lafazin riwayar sani حدثنا أبي ومحمد بن عبيد
ya ce haddasa abi da muhammad ibn ubaid at-tanafusi kenan ko
كلهم عن العامة ya kamata ku rinka tohowa da taqribu tahzib da Allah je ka dauko taqribu tahzib Mm. kaga umar ibn a ba kuma bari ya dauko eh eh na'am
كلهم عن الأعمش dukkanin su suka ruwaito daga al-a'mash عن أبي صالح daga abu salihin
عن أبي هريرة daga abu hurairata رضي الله عنه قال yace Allah ya dade shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace اثنتان في الناس abubuwa guda biyu suna a cikin muta a cikin ɗabi'un mutane وما بهم كفر su wannan kafirci ne a wajensu wato ka a ta'anu fin nasab suka akan nasaba والنياحة عن الميت da kuma yin kukan gera akan wanda ya mutu wato suka akan nasaba a korewa mutum nasabarsa a kira shi shege ko kuma a ba- a bata nasabarsa Mm. a ce ba shi da asali ko kuma a ce asalinsu a faɗi wani abu wanda yake na aibata asalin nasu to wannan kufur ne to kafircin da ake nufi a nan ana nufin kafirce ma wato yan uwantaka ni'imar yan uwantaka ta musulunci to wannan hadisin kuga akwai ar- a- akwai an anar a'amash ko to menene zai kawar da wannan an anar to shi kaga muslim ba shi da dabi'ar i- irin bukhari in bukhari ne ya san wannan illa ce zai nuna maka amma muslim sai ya kyale ka kai ka je ka bincika saboda haka ya kamata a bincika an anar a'amash Mm, ba zai ɗauki wannan ya binciko mana a karatun zuwa abinda zai kawo da wannan illar ko kuma za ku ce hadisin musulun ya kawo hadisi mudallas hadisi da'ifi Mm? ko an gaji ne ana ta bacci eh Mm. na'am za ka nemo malam bashir ko kuma ga mai kwamfuta nan ya nemo mana yanzu ba ka nemo hadisin sai ka bi asani din ga baki daya ka gan shi a cikin kutubu sunna baki daya na'am
babu tasmiyatul abd al-abid kafira babu ambaton babu wato ambaton wanda ya gudu daga bawa da ya gudu daga iyayen gidansa ambatonsa cewa shi kafiri ne wato ma'ana ya mai butulci
قال حدثنا علي بن حزم السعدي as-sa'di na'am قال حدثنا اسماعيل يعني ابن يعني ابن عليا شيني اسماعيل ابن ابراهيم ابن عليا عن منصور بن عبد الرحمن daga mansur ibn abdurrahman الشعبي daga ash-sha'bi amir ibn shrahbil ash-sha'bi عن جرير daga jarir أنه سمع سمعه يقول ya ji jarir yana cewa أيما عبد آل أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه
dukkan wani bawa wanda dukkan wani bawa wanda ya gudu daga wato a a da ya gudu wato ma'ana daga iyayen gidansa fa- faqad bari'at minhu dhimma a a- a- afwan afwan Aqa- a- na'am ayyuma abdin abiq- a- abaqa dukkan bawa da ya gudu min mawalihi daga iyayen gidansa faqad kafara to ya butulce ya kafirta ma'ana ya butulce hatta yarji'a ilaihim har sai ya dawo musu
قال منصور mansur yace
قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم wallahi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ولكني أكره أن يروى أني ها هنا بالبصرة sai dai wallahi ni ina kin a ce an ruwaito wannan hadisin daga gare ni a basra wato a basra ya zamanto an ruwaito an ce na faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan zai karfafa mazhabar kadariya don su ma kadariya suna da kaulin uh, wato kaulin mu'tazila kai wanda suke cewar wanda ya aikata zunubi to ba musulmi bane ba kafiri bane manzila bainal manzilatayn to kaga in ya ruwaito yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aga yana karfafa mazhabar su ne to kuma a basra yake Mm. shi yasa akan ce kun san shi wannan shine dalilin da yasa akan ce idan dan idan mai bid'a ya ruwaito hadisi da yake karfafa mazhabar sa wadan suka ce kada a karba hadisin sa to daga irin wayannan maganganun ne na irin waɗannan malaman shi ba dan mu'tazila bane amma ya san mazhabar ita ce ake kanta a Basra kuma ya san wannan hadisin suna kafa hujja da shi ba tare da haƙƙi ba to sai ya ce sai ya ruwaito shi mawqufan bai dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko aya ka yace ko an jarir annahu sami'ahu yaqulu shi jarir ya dangana magana ya zuwa ga jarir wane ne jarir albajali yawa mm. na'am
لو حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن زياد عن داوود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله dawud shine ibn abi hind عليه na'am duk wayannan isra asani din da yake kawo asani da ahlul basra ne وسلم illa ash-sha'bi shi kufi ne Mm. jarir ma kufi ne Mm.
أيما عبد أبقى فقد ورئت منه dukkan bawa da ya gudu faqad bari'at minhu dhimma to alkawarin kariya na musulunci ta kubuta daga gare shi ya ta barranta ya wannan alkawari ya barranta daga gare shi
قال حدثنا يحيى بن to kun ga wannan ya ruwaito shi sarihatan marfu'an ko eh to amma da yake wannan ba shi wannan Dawud ibn Abil Hind ne ba Mansur ibn Abdurrahman ba shi Mansur ya ji tsoron ya ruwaito shi saboda wannan illa afwan Dawud ibn Abil Hind shi ma a kufi ne da ya kawo isnadi kufi babu wannan sai bai kawo wannan saboda ita kufa yan shi'a ne suka cika ta ita ko basra yan mu'tazila da yan khawarij su suka cika ta duk dai a garuruwan nan wato madina ce ta tsira a farkon musulunci eh eh am damascus su kuma ciki take da nasiba ciki take da nasiba syria eh makiya ahlul bait haka misra madina ce madina da makka alharamin shi yasa shi yasa hatta wajen riwayar hadisi a babu mushkila baka da mushkila akan ruwatul ahlul madina saboda na farko dai ba tadlisi ba sa yi risalar dr sani madrasatul hadith fi makka wal madina fil qarnayn al awwal wal thani risala ce mai kyau ta tarihin ilimin hadith wanda za ka ga mizar makka da madina wanda ba ta tare da sauran garuruwa sauran garuruwa duk sun fitinu da abubuwa wani lokaci ba yadda za ka yi mutum da ya taso a cikin abu imamu zahabi ya ce ta za ka yi da mutum da ya taso a kufa ta karba shi da shi an ci sau da ya taso yana ganin yadda aka ɗauki sayid na ali kamar mutum ne ya taso a cikin gari ka ce za ka hana shi harkar ka ce za ka same shi baronsa da ɗariƙa in banda dai yanzu da abubuwa suka canza amma a da ta yaya za a yi kace ko cikin badala ba ce mutum a sha'anin dariƙa gidan kowa ya hantsila ka gidan kowa ne na shi sa lokaci wannan zai sa mutum ya ɗan rinka rahama ga mutane saboda bi'a tana da tasiri bi'a tana da tasiri نعم حدثنا يحيى بن يحيى ابن يحيى النيسابوري قال اخبرنا جرير جرير ابن حازم ko kuma ibn Sulaiman ne abbabbi ko
عن مغيرة daga al-Mughira الشعبي ibn Abi Abdurrahman ani Sha'bi daga Amir Sha'bi قال قال كان جرير Allah sarki da Allah ku je ku kira mu ne da yazo ya ji karatun sa ya kasa samu wannan Malam Hashim je ka kira shi yazo ya ji karatun sa ya san a kaga yana kan yana kan kusa da printer ta a dan wannan teburin na gefe a nan yake na san bai san inda yake bane littafan suna da yawa na'am
قال كان جرير بن عبد الله yace Jarir ibn Abdullahi ya kasance yana yin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama قال إذا yace سبق العبد idan bawa ya gudu لم تقبل له صلاة ba za a karbi sallarsa ba to ka gani wannan shine ma'anar kaga wannan inda a ce yana da inda a ce bashi da sallah inda a ce kafiri ne ai ba za a ce ma yana sallah ba zai yi sallar amma ba za a karbe ta ba ba ta ba a rubuta masa ladan ta ba na'am har sai ya dawo Mm. yayi yana nuna girman haƙƙi Mm, da kuma yadda za a da kuma yadda wato za a tsare amana Eh, yadda za a tsara amana Mm, kasancewar a abin nan ko da eh, ka- ka- kasancewar kana da karfin za ka iya guduwa amma saboda wannan a bautar ka tsaya ka tsara kanka karkashin wannan wulakancin daga rashin abin nan inda ba shine yantar da kai ba ko ba addini yantar da kai ba shi sa musulunci ne mana tarbiyyar tsayawa da alkawari kuma yanzu kun to in aka ce babu alkawari babu amana a cikin al'umma shikenan komai ya ɓaci inda babu amana shine zamun da muke ciki kenan komai komai da zaka iya surantawa na'am ko da bawan a wajen kafirai yake ma irin su gwamnati da su eh sai dai musulmi su je su kwato shi shi yasa ai ba shi yasa aka cewa ba fin riqabi ba amfani da zakka a je a- a je a biya shi ya sake shi in yace ba zai ba zai siye shi ba sai an ninka masa sau goma ko haka ne sai a bashi dan a kwato shi na'am a to ya za a ke da shi yana da iko kana da iko akan ya bi ka ne kafiri haka da iko kace dole ya sa shi addini a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai da bilal ba sai da sai na abubakar ya saye shi ba sannan yan tashi sun hana shi addinin kuma gashi ma muna gani na'am
باب بيان كفر من قال مديرنا بالنوع babun kafircin wanda ya ce mutirna bin nauri an yi mana an yi ma- an shayar da mu ruwa saboda hudowar tauraro
قال حدثنا يحيى بن يحيى annai saburi قال قرأت على مالك ya ce na karanta hadisi daga malik kaga wannan ya nuna kan cewa muwatta ce ya haya ibn ya haya ita ce muwattar mus- mu- muwattan imam muslim ta nesa buri ta nesa buri ce ya haya ibn ya haya an nesa buri ya haya ibn ya haya guda biyu ne daga almajiran malik akwai allaifi wadda ita ce ta al'andalusi ita ce nusarsa ta shahara a wajenmu akwai annaisa buri ita ce wanda imam muslim yake riwayarta to wannan hadisin malik ne yana cikin muwatta na'am عن صالح بن كيسان daga salih ibn kaisan al-madani عن عبيد الله daga ubaidillahi ibn abdullahi bin utbata bin mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha sab'a نعم. عن زيد بن خالد الجحني daga zaid ibn khalid al-juhani sahabi رضي الله عنه قال yace صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah صلاة الصبح sallar asba bil hudaybiya al hudaybiya waje ne kusa da makka a haddin harami yake a gefen harami yake shine haddin da ya raba al haram wal hillu yana nan yanzu akan hany- tsohuwar hanya zuwa jidda daga jihar wato daga jihar yamma da makka yana nan akan tsohuwar hanya ana ce kanat min al-layl da a zahirinsa yake koko shi ma za a yi masa tawili to shine suke tafsir amma wanda ya ce wato a ruwan da aka yi ba shi da alaƙa da ta- kaddara Allah kawai Allah ya riga ya tsara abu cewa in tauraro ya zo waje kaza za a yi ruwa sau da haka ruwan saboda tasirin tauraro ne to wannan kafiri ne mukhrijin min kharijin anil milla dan ya dangana tasiri ga wani Allah a ogas daban idan mutum yana cewa ogas alama ce ta rayuwar ruwa to wannan shi da sauki amma wannan yana cewar ai wani- wannan ne yake sawa ai ruwan tauraron ne tasirin tauraron ne Hmm? yake sama a ruwan kamar mutum ne abubuwa suna faruwa da shi a wata rana duk wata rana a shekara wani abu zai faru da shi saboda ka sai ce to ai haka ne wannan tasirin tauraro ne wani ya nuna kan cewa wato ilimin taurari yana da tasiri da wani duk ran da tauraro ya fada nan wajen sai a wannan abin ya faru to wannan shine kafiri da shine wato mai imani da tauraro mai kafirce ma Allah domin ya kore tasiri ga Allah amma idan ko yana cewa afkuwar tauraron a nan wato ruwan da ikon Allah ne da kudurarsa sai dai zuwan tauraron a wajen alama ce ta cewar za a samu ruwan to wannan kufur ne duna kufur ba bai domin bai yi bai tabbatar da tasiri ga tauraro ba bai kora tasirin Allah ba amma ya zo da bid'a saboda haka yayi kafirci ai yayi zalunci saboda haka kafin kafircin sa bi ma'ana na butulce ma wato ni'imar Allah ce na hanyar a dangana abu ga farala Allah da rahmarsa kadai eh wannan yana koren synaptic meteorology wanda za ka karanta ya masu mm.
saboda rate na movement nasu da Mm.
kan da waye Mm.
na wind mm.
ce likely za su haɗu a to daidai ai likely kace
eh to ai dama tun da
saboda haka inda ka inda abu ne wanda zaka ce likely zai iya yiwa wannan alama ce alamomi ne da Allah ya sanya babu laifi amma idan aka yi kace zaka yi ta- zaka dangana wannan ga tasirin su kace da aka yi kawai saboda wannan factors din ne suka sa bashi da wani alaka da kudura Allah da iradarsa waɗannan automatic forces ne suke faruwa wanda inda abin ya faru dole haka ya faru to wannan wanda yake kuma da yawa scientists a haka suke tunani akan haka suke suna an an yi musu magana an ce a wannan al'amarin a aje a roƙon ruwa sai su ce a wannan abu ne wanda yake haka kanku ba kanku bata lokacinku wannan abu ne wanda yake dama ai meteorology ya riga ya nuna an riga abin nan tafiyar rana da wata da wane ne da wane ne ya riga ya nuna kan kuma wani bata lokacinku na'am idan ma akan probability ai ko su kan ina jin su kansu wanda suka saba ai sun san probability ne probability ne na'am قال حدثني حرملة بن يحيى wannan bari mu yake cewa اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوع كذا على قولين احدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لاصل الايمان مخرج من ملة الإسلام قالوا وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فائل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة yana nufin cewa wannan tauraron lokacin ne da Allah ya sanya da kuma alamar ta afkuwar itibaran bil'ada yana lura da al'ada da kaga abin da suke faɗa kina ai hukuncin al'ada ne cewa idan shine shine probability din ai suna da suna da abin nan computer a simulation na wa'annan abubuwan da suka faru lokuta masu tsawo cewa duk lokacin da aka sami irin wannan ana ruwa saboda haka sai su ce eh za a yi kamar yadda eh shine kamar yadda ba aljam zai faɗa faka annahu qala mutirna fi waqti kaza fa hada la yakfur wa ikhtalafu fi karahatihi wal azharu karahatuhu lakinnaha karahatun tanzihiyya la ithma fiha wa sababul karaha annahu ka'annaha kalimatun mutaraddidatun bainal kufri wa ghairihi فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكه والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر النعمة كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين فقوله بها يدل على أنه كفر النعمة والله أعلم نعم
قال حدثني حرملة بن يحيى آه، التجيبي وعمر بن الصواد نعم الآمري نعم محمد بن سلمة
نعم نعم قال المرادي حدث المرادي يجي عبد عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس شيني ابن يزيد الأيلي ابن أبي النجود وقال الأخراني su kuma sauran su ne harmala da amru suka ce أخبرنا ابن وهب su suka ce akhbarana kun ga bambancin wancan ya ce haddathana wannan ya ce akhbarana أخبرني ya ce yunus ya garanta mu ابن شهاب daga ibn shihab az-zuhri بن عبيد الله ya ce ubaidullah ibn ubaidullah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a أن أبا هريرة cewa abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ألم تروا إلى ما قال ربكم ba ku gani ba abinda ya zuwa ga abinda ubangijinku ya faɗi قال ما أنعمت على عبادي ya ce ban yi wata ni'ima a gaba- gabayina ba da wata ni'ima إلا أصبح فريق face wani kaso wani yanki daga cikinsu ya wayi gari كافرين sun wayi gari suna wato masu butulci da ita ويقولون الكلام suna cewa taurari suna cewa da tauraro da taurari
قال وحدثني محمد بن مس- سلمة almuradi na'am قال حدثنا عبد الله بن وهب na'am عن عمرو بن الحارث na'am almisri حاء
na'am وحدثني عمرو بن صواد قال نعم.
أخبرنا عبد الله بن وهب na'am قال أخبرنا عمرو بن الحارث na'am أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه na'am daga abu yunus maula abu huraira ya garanta masa hadisi عن أبي هريرة daga abu huraira رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga annab- daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما أنزل الله من السماء من بركة babu allah maɗaukacin sarki bai saukar da wata albarka ba daga sama إلا أصبح فريق من الناس face wata jama'a daga cikin mutane sun wayi gari suna masu butulcewa ينزل الله البيت allah yana allah yana saukar da ruwa sai su ce الكوكب كذا وكذا tauraro kaza da kaza ne في حديث المرادي a cikin hadisin muradi بكوكب كذا وكذا wato saboda sababin ka- saboda dalilin tauraro kaza da kaza ne
حدثني عباس بن عبد الله azim al'ambari na'am قال حدثنا النضر بن محمد al-jahdami قال حدثنا إكرمة ikrima huwa huwa ibnu ammar al-yami
قال حدثنا أبو زميل abu zumail wane ne abu zumail Mm, nemo mana abu zumail Buka- a Bukhari. ka duba cikin alkuna a can karshe abu zumail na'am قال حدثني ابن عباس yace abdullahi dan abbas قال مؤير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم yace an yi wa mutane ruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر mutane s- s- an wayi gari a cikin mutane a cikin a- akwai mai godiyar Allah akwai daga cikin su mai butulci قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم suka ce wannan rahamar Allah ce sashin su kuma yace لقد سرق نوع, نوع كذا وكذا tauraro faduwar tauraro wa- ka- kaza da kaza ya yi gaskiya قال فنزلت هذه الآية sai wannan ayat ta shi- ta sauka فلا أقسم بمواقع النجوم ba na rantsu- ka- na rantsuwa bi mawaƙa'in nujum da wuraren fadawar taurari حتى بلغ har ya kai وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuna sanya arzikinku ya zuwa ga taurari shine wannan arzikin da Allah yake muku kuna sanya godiyarku gare shi annakum tukadzibun cewa ku kuna ku masu karyatawa ne da falala Allah da ni'imarsa na'am na'am simak ibn al-walid shine abu zumail simak ibn al-walid to kawai haka ba ba ga ka kawada mana mana sunansa to kuma simak ibn al-walid a cikin sin harfu sin nan ya ga maka sunansa ne kawai sai ka koma sai ka nemo shi a cikin simak ibn al-walid sai ka ji abin da yace a kansa alaikum salam bari mu karanta simak ibn al-walid din nan ka kai simak din ka kai ka kai babun simak to ai can karshe zaka je tunda wawo kai anya kuwa simak suna da yawa haka Sulaiman to ku je can karshen simak din Ibn al-Walid aha al-Hanafi aha aha eh eh, zumail kenan al-yamami al-yamami daga yamama kenan al-yamami dama abin da nake so in ji kenan garin sa thumma al-kufi laysa bihi ba'as hasan al-hadith Mm. na'am min al-thalitha eh, tabi'i ne kenan Mm. to sai mu tsaya nan ko Mm. alhamdulillah na ga in muka in muka rinka karanta hadisin haka ba tare da dogon sharhi ba zai fi mana dan mu samu mu mu karanta sauran kutubu sita din na karatun da cikin gaggawa insha Allah na'am Marwan a wannan bayanin na kamata su kan climate science ba su da hujja Inda ya- a ba su da hujja mana ba su da hujja ai mutane mutane ka san ba abin da yake ba abin da suke jin dadin su ce kafirci yawanci abubuwa komai yana da tafsir komai yana da tafsir duran da zaka ji malami ya ce wannan abin akwai bayani to kasancewa akwai ilimi ana ya ce a kai tare shi duk kafirci ne wannan kasancewa kawai abin nan daru ne wannan kawai sauraka climate science ai ba a- a- idan ka ga gashi dai ka jiga magana da ya nawawi ne da ke gaya maka ma gani malamanmu ne su suka faɗa
kuma ba inda za ka ji an zance wani technology ne ba ruwansu su suna duba physical science ne to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik mahmud ka to shi